نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wanda cikin yardarsa da amincewarsa ya sake kama wannan wuri mai albarka a cikin wannan masallaci masjid Ali bin Abi Talib a cikin wannan gari na Damagaram a Jamhuriyar Niger a yau muna hudu ga watan Sha'aban biyar ne ku to biyar ga watan Sha'aban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya dace da takwas ga watan uku sha takwas ga watan uku shekara 2021 za mu tashi akan aya ta hamsin da hudu a suratun rumi wancan sati mun kwana kan aya ta hamsin da uku ne wannan aya allah yana tuna ma ɗan adam yadda allah ya halicci ɗan adam daga farko yadda yake candawa daga wannan hali zuwa wannan hali allah ya ce allahu lalli khalaqa kum min du'afin a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله سبحانه وتعالى يكتوى الله الذي خلقكم من ضعف الله shine wannan wanda ya halicce mutane daga rauni da abu mai rauni kenan sun maji alamin ba'adu da'afin kuwata sannan sai Allah ya sanya ƙarfi ya biyo bayan wancan raunin na yaren sun maji alamin ba'adu kuwatun da'afan sai Allah ya sanya wani raunin na girma ya sake biyo bayan wancan ƙarfi na samartaka wa shaiban ya kuma fito muku da furfura a sanda da ba ku da ita ya halittu ma ya sha'u Allah yana halitta abin da ya ga dama wa huwa al'alimul ƙadiru shi ne mai yawan ilimi alƙadiru mai iko akan komai wani aya tana sanar da ɗan adam mataki-mataki da yake ake sa shi a rayuwa wani hali bayan hali wato ana halitta shine khaliqan halan ba'da halin khaliqan ba'da khaliq ta yadda asalin dan adam karan farko daga ƙasa aka fara yin mutum shi annabi adam din kamar yadda Allah sanar da mu cewa ya halice mu ne ya halici babanmu annabi adam min turabin خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون khalaqahu min turabin Allah ya ce mun halicci annabi Adam daga turbaya ta ƙasa ƙasa da aka ɗauko daga ko'ina kala-kala mai tsauri da mara tsauri laka yashi baƙa fara mai wani kala da aka haɗa aka yi annabi Adam sannan mu zuriya ‘ya'yan shi kuma sai aka sanya mu Allah yi mu daga dugon ruwa na mani Allah yana ce mana alam na kudu'ukun min ألم ma'in ألم نخلقكم من ماء مهين summa ثم نطفة summa waja'alna fi qararin.
فجعلناه في قرار مكين إلى قدر.
إلى قدر معلوم
faqaddarna فقدرنا فنعم القادرون wailun ويل يومئذ للمكذبين Allah subhanahu wata'ala ke cewa alam na khar'ukum min ma'in mahin shin ba ni ne shin ku kalli kawunan ku ba a halice ku ba daga ruwa wulakantacce wa ruwan da kai ma in ka taba shi ko ya taba ka sai kawai kana tsantsanin shi kuma gashi baya da ƙarhi gashi da rauni faja'alnahu fi qararin makin muka sanya wannan ruwan a cikin wani mazauni tabbatacce amintaccen da wani abu bai shiga wani bai fita shine mahaifa ta mace wanda idan wato maniyin da zai zama ɗa ya shiga to mahaifa sai ta kulle ba magana wani abu ya sake fitarwa daga cikin ta ko ya fito- ko ya shiga shikenan ita ta kulle duk wani abin da zaka sani ba zai shiga ya iske wannan abin ba kuma wani daga ciki ba zai fito ba in ka ga ya fito to an yi banna an samu me ake kiran shi bari to wannan shine kaga ruwa ne mai rauni ila qadarin ma'alu har zuwa wani gwargwadon zama da Allah ya so yayi ma'alumin sananne a wurin Allah wani lokacin kuma kun sani kuna tamahanin daga wata kaza ake mata zaton haihuwa dan mace tana da cikin wata biyar ana mata mahanin haihuwa shida da wuya sai an je daga bakwai abin da ya tafi can to kuma sai a rinka zaton haihuwa wata tun daga bakwai din ko in ta shiga na bakwai din tana iya haihuwa dan sai dai za a ga dan an aihe shi ne wato jikinsa bai kai cika kamar wanda ya cika wata tara ba haka kuma za a je wani zai yi wata tara wani ya dora wani har ma ya wuce hausawa suna da abin da ake kira shekarau wanda ya shekara a ciki ba a yi shi ba domin dama Allah ya cewa Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta girdu da arhamu ma ta zidal wa kulle sha'in inda hubi miƙidal ila ƙadarin ma'alum faƙaddar na fani'imar ƙadin muka ƙaddara shi gwargwadon yadda muka so ya zo namiji ko mace mai dogon kwana ko mai gajeren kwana mai mulki ko talaka mai kuɗi ko wanda bai da su mai ilimi ko mara ilimi mai kyau ko mara kyau mai ƙarfi ko mara ƙarfi haka Allah ya ƙaddara gwargwadon yadda Allah ya so ba kai ne za ka tsara ba Allah ya ce madalla da Allah da yake ƙaddara wannan abubuwa Allah ce to wailun yawma idlil mukaddimin lalle waɗanda suke ƙaryata aikin da Allah ya yi bayan ya yi su ce ƙarya ne dole ma azaba ta waje ba a kansu yanzu mutum bai ga haka ba sanda aka halicce ka daga maniyi wannan maniyin Allah sai da ya bar shi kwana arba'in ba wai dukkan maniyin da ya fito ba ake ɗauka a yi ɗa da shi ba a masu ilimin sanin yadda ake yin halittar wanda suke da na'urar bincike suka ce idan da za a ɗauki ɗigon maniyin namiji za a a sa abin gilas ɗin da ake duba halitta yana kunshe da ƙwayoyin halitta wanda kowanne zai iya mutum kusan dubu hamsin a ciki ɗin wannan dubu hamsin ɗin sai a kashe dubu arba'in da tara da ɗari tara da tasa'in da tara sai a ɗauko naka da Allah ya ga dama sai ɗauko wani ba kai ba amma sai aka ɗauko naka aka saka to sanda aka saka cin kuma aka ci gaba da bashi kula da rainan shi yadda ita matar take dauke da cikin ba ta san wata dauki cikin ba ba ta iya gane ta dauki cikin sai an yi kwana arba'in sai Allah ya canza wannan abin maniyin sai ya zama jini ne kuma yanzu dunkulallen jini wannan jinin sai ya kwana arba'in sai Allah ya sake canza shi ya koma tsoka ma'ana jinin ya yi kabri ya zama kamar tsoka haka ta nama idan ya sake wata kwana arba'in din ya cika wata hudu daidai sai Allah ya aiko mala'ika ya busa mishi rai a kuma rubuta waɗannan ababen da hadisi ce za a rubuta a sannan ne matar da ta rika jin ɗan yana juyawa yana motsa don lokacin yake da rai kafin haka baya dare kafin waɗannan kwana 120 idan da wata matsala za ta zo sai dai ta zubar da shi ne amma yanzu idan ta samu matsala bayan wata hudu to halitta ce mai rai mai cikakka mutuwa ce yayi ku shine ubangiji ke cewa haka wani a halicce ku tsari bayan ali wala kad khalaqanal insana min silalatin min tin kaga da karan fari kenan dan adam da annabi adam da kenan summa ja'al wannan wannan khalaqana nidfata al wannan khalaqana nidfata fi qararin makin sannan sai muka wato ja'alna nidfata muka sanya ja'alnahu shi wannan mani muka sanya shi fi qararin makin cikin wani mazauni tabbatacce summa khalaqana nidfata alaqatan fa khalaqana al alaqata mudghatan فخلقنا المدغة إزاما كو لحما كي فكسونا الإزاما لحما haka muka yi muka lullube wannan kashin dami nama muka muka sa kashi muka lullube na wannan kashin da nama muka kuma busa mishi ne shi yasa Allah ke cewa bayan an aihi yaro har yanzu yana da karfi ba ya da karfi inda radda aka aihe ka za a barka to yadda ka halaka dan ba abinda zaka iya ma kanka na farko ba ka shi ba ka gani ko baka san komai ba kowa bai baka sani ba duniyan ma baka sani ba a ina kake baka sani ba mahaihiyar ta ka baka santa ba daga baya ne kake gani ta duk wanda yake tsaye kanka baka ganin shi baka jin shi amma ho da ranka amma cikakken hankali bai zo kun ba mahaukaci bane kai Allah ya kuma bayan haka in an fara wayo har yanzu baka da ƙarfi sai kana kwana kana tashi sai ka kai lokacin balaga daga shekaru sha biyar abin da ya sama har ka je arba'in da biyar har ka je a hamsin yanzu kai mutum ne ka karfa za ka iya gudu za ka iya wannan idan aka kai hamsin daga hamsin abin da yake sittin bai yabo ba wallasa ba mai karhi ba ne kai kwarayi ba rago ba ne haka ne idan aka kai daga 65-70 to wani lokaci fa in za ka tashi kana bukata ka dafa wani abu in aka je 80 sai an kama ka in aka je 90 ko an kama ka ba ka tsaya ba haka za a yi tattabiya haka za a yi tayya ƙasa tana ta neman gamewa da yarwata za a ga shi ɗan adam idan yana tsuha madadin ya rika daga kai sama a haka yake sai ya raka baka yana kuma dubin kasa wato makomashi ce ke kalla inda za su je su gami da shi da kasa duk kai kai kasa da shi ba zai tashi ba to wannan kaga yadda Allah yake yin dan adam hali bayan hali yanzu me canza ka daga wannan tsarin zuwa ga wancan duk abin da ya gaya maka zai ma na ni'ima ba zai iya ma ba yanzu idan ka tuna karfin da kake da shi a dan kana dan shekara 25 ya aka yi ya kubce maka yau kana ɗan shekara saba'in ko sittin ba ka da shi idan ya ga dama sai ya dawo ma da shi kuma kwacewa ce yi kuma daman kafin haka da baka da shi saka ma aka yi za a kwaci ana sanar da wanda aka karɓi nashi shi ya ci biyu ya ga akwai ya ga babu to ya san Allah kai da yanzu an baka ba a karɓa ba to za a karɓa in kai sa'a ka kai wurin karɓai in ba kai ba sa'a wani gan- wani ya sha giya bige ka da mota a raka yanzu ha aka yi yanzu shi bai ma girman ba ana yi ko ba yi to kaga dukkanin kowa ana bai gargadi ne ya dawo zuwa ga Allah ya ba Allah a zauna lafiya shi Allah alimun mai yawan ilimi ne ga halayen da bayi suke ciki sannan kuma ƙadirun mai iko ne akan komi yadda yana da iko akan ya mai da yaro tsoho ya mai da tsoho yaro ya mai da mai rai matacce ya mai da matacce mai rai sai Allah ke cewa ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون wa yau taqumu sa'atu Allah yana ba mu labari yace ka tuna ranar da kiyama za ta tashi yuqsimul mujrimuna sai masu manya-manyan lahika sai su raka rantsewa malabi su gaira sa'atin su ba su zauna ba a kabari ko a duniya in ba awa ɗaya ba Allah ce kazalika kamar haka ne kanu yu'bakuna ake karkar ko kasance ana karkatar da ku da kan gaskiya a nan duniya anan ubangiji yana ba mu labari ne game da jahilcin kafirai a duniya da lahira a nan duniya fa fid duniya a nan duniya fa'alu ma fa'alu sun yi abin da suka ai- sun aikata abin da suka aikata min ibadatul ausani na bautar gumaka wafil akhira a lahira kuma ya kuna minhum jahalun azimun bayan anan duniya sun rayu akan jahilci mai girma na bautar wani ba Allah ba a lahira hifta cikin jahilci bakin jahilci mai girma ta yadda ma har za su rinka rantsuwa wa Allah malabi su gaira sa'atin wahidatin ai a zamansu na duniya ba su ma zauna ba illa sa'a ɗaya ƙwaya ɗaya tak me yasa suke wannan rantsuwa wa maqasudihim abinda suke nihi bi zalika da wannan rantsuwa tasu adamul qiyam da hujjati alaihim wai su ba su da wani wa- wata hujja da aka tsaida musu bisu ma san ba an ce ayi kaza ko a barkada tunda kai shiga shantun ka dangare kama duniya yaushe ne ma ka zama a cikin tabare ka ji wa'azi su kuma wani ya shekara sama da 80 amma sun da rantsewa da Allah awa ɗaya ce suka yi kowa ba su yi awa ɗaya ba wannan ba jahilci ba ne? in ka hudda jahilci ta kaka za ka yi kama Allah iya magana ka nuna mishi ba a yi ba abin bayan kuma an yi ka hudda jahilci wa zai tunanin wanda za ta tseratar da shi sai jahili sai Allah ke cewa كذلك كانوا يؤفكون mun ji wannan وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين اوتوا ilma ma'abuta ilimi sai su ce wani imani da imani wanda suke da ilimi da imani sai su ba su amsa su ce a laqad labistum tabbas kun zamna a duniya zama mai ma tsawo ba wai irin zama dan karam ba fi kitabillahi wannan yana rubuce a cikin kitabu a amalikum littafin da aka rubuta aikinku za ku ga rana wata shekaru ba za ku ga an rubuta awa ɗaya ba kayi kaza a minti kaza da karfe kaza da minti kaza da lokaci kaza kana yin wannan abin har ka ci awa ɗaya ka ci shekara ɗaya kuma kayi kaza a lokaci kaza a wannan abin da aka rubuta za ku gane ƙaryar abin da kuke faɗa cewa sa'a ɗaya kuka yi za ku ga ba ma sa'a ɗaya ba ma shekara ɗaya ba ba ma shekara goma sau ɗaya ba goman ma gomai ne ba goma ɗaya ba ce kun zauna ne a kabarinku bayan kun mutu ila yaumil ba'asi har zuwa ranar da za a yi tashin kiyama fa hadha yaumul ba'as kuma suka ce musu yau ne ranar kiyama din walakin na kunkuntum la ta'lamu sai dai ku kun kasance a duniya ba ku da sani jahilai ne ku kun jahilci lamarin addini kenan anan aya tana nuna mana alladhina utul ilmu da iman ma'abuta imani da ilimi sai Allah ya ambace su masu ilimi dan su suka san Allah wannan yake sanar da kai duk ilimin da ka sani in ba Allah bane ka sani karka dauka hakara da ilimi karka dauka idan aka zo kidayen jahilai baka ciki duk da awai a Niger ku in kuka tashi kidaya jahilai kuma kuna sawa da makarantan alkur'ani da masana tafsiri da masana hadisi sai ku sa masana abcd kadai sai a ga kashi biyar ne ya ce to nijar mutsiyaciya ce tunda mujahila ce yanzu da waga me yake ka muku jahilci ba a ba ku taimako daga matsinkin duniya aka ce rishin sa dan ba ku da masu karatu dewa ita kuma duniya duk wanda ya iya rubutu ko na menene su shine suke hadawa su sa su cike gurbi yanzu ba dan Allah ba ba don girmama ƙur'ani ba ba don ƙaunan masu ƙur'anin ba don a gwada ma duniya a yi barazana da kuka tashi da kuka lissahi sai aka ga nijar daga kashi takwas yanzu ta kai wajen kashi 67 to kenan kashi 59 din masana ne wanda suka iya rubutu da karatu ne ta hanyar alƙur'ani ku kuma a wurin kun ce ba ilimi ba amma kun yarda mai ilimin geography yana da ilimi har za a iya bashi aiki kuma ba an yi ba komi he da shi a tsaga mashi albashi kuma geography ba wani abu bane ba kawai yanzu in ina nan ka tambaye ni Niger department region na wace in ce takwas to kaka sunan capital din kowace sai in dauko daga gabas in ce difadan dar mara tsitawa doso niyame tilaberi to ita ita afirka gaba daya kasa nawa ce sai in ce maka kasashe 54 ne to sai in koma daga gabas in ce kaga in na dauko ma daga ethiopia sai in zo maka eritrea somali kenya haka shi yan boko suna haka da yanzu kawai wannan abin shi ke na ilimi ne saboda allah yanzu mutum ya rera tila alkur'ani ba iri mane kawai da na san babban birnin kenya sunan shi nairobi a ita somaliya sunan garin magadishu e wannan ita eritrea ana kiran babban birnin ta asamara kurin yi kenan ko da na san asamara wace nawa na samu saboda Allah wannan shi ne iya shiriri tadda ake tayewa ai kaza ilimi ne kaza jahilci ne to amma gashi anan qur'ani ya nuna mana wato masu ilimin su ne wanda suka san wa suka san Allah suka san imani da Allah su kuma kafiran sai aka kira su da mi jahilai kila fa a cikin jahilan nan da aka ce wanda suke cewa suna rantsuwan nan ba su zama ba a duniya sai awa daya ba a rasa profesu a cikinsu ba a rasa shugabannin jami'o'i na san francisco da na sa angeles da na chicago da na ina da na lyon da na ina da na duk suna ciki kila tunda ba imani suka yi da allah ba su ma wannan matsalar za su same su kuma su taurar da tsarin tsan na banza a yau sai su tashi a jahilai kuma ko a duniya dan allah mutumin da yake bauta ma macen saniya ka san masu bayan shanun nan masu bautar shanu ba wa shanu maza ba take bauta ba namijin saniya dan ka dan kayan kashi ba matsala bane kuna da ilmi matsala amma ba mai yawa ba amma in tsaya kayan ka macen saniya su a dabban ma Allah ce macen su abin da ya ce kaga wannan ya zama na wata matsala ce mai yawa macen saniya ce ba suke bauta ma ba Allah ba ka gane ku macen saniya ce suke bauta ma ba Allah ba to sai Allah ya ambaci ma'abuta wannan abin da cewa utul ilma ma'abuta sani suwaye ma'abuta sani su ne masu imani su ne za su tabbatar musu an yi zaman duniya ba shekara ɗaya ba ba kuma wata ɗaya ba ba kuma kwana ɗaya ba ko shekara ɗaya a an yi zama ne tsawon lokaci domin wani ya shekara hamsin wani tamanin wani arba'in wani talatin za ga kowa dai gwargwada abin da ya ko kuma an rubuta aikin da ya yi kuma abin yana nan a rubuce da haka ba yadda za a ya koma ni ya koma wai awa ɗaya ne a nan za mu gano mahimmancin ilimin addini sai kuma suka ƙarshe suka ce musu kuɗin nan kun kasance a duniya la ta'alamu na ku sani ba kaga sun kore duk ilimin da suka yi saboda duk ilimin da ba na sanin Allah bane kusan shirme ne ake sai dai amfaninsa in wani ilimin sana'a ne a yi sana'a ya ƙara mutane ba lalle bane kai mai ilimin ka ƙaru ba yanzu wanda ya mota masu hawan mota sun shi ƙaruwa ko wanda ya kwamfuta da wannan na'urai waya da muke yi masu amfani da ita da kasa ya kai kashi moruwa kila yana nan shi yana gudun talauci yana taba gambagantu a cikin wahala ya kirkiro abin amma yana nan a tsiyaci Allah samu gani kenan ilimi ana yin shi na sana'a amma karka dauka shine ilimi sai ka nemi ilimin sanin Allah in ka san Allah to kuma yanzu ka zama cikakken mutum kamili ga sana'a kana da ita ga ilimin sanin Allah kana da shi kaga za ka amfani mutane da kanka a duniya za ka amfani mutane da kanka a lahira sai Allah ke cewa mi fayawma idhin la tanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum wa la hum yusta'tabun fayawma idhin a wannan rana wannan yini na kiyama la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum waɗanda suke azzalimai udurin da za su kawo ba zai amfane su ba su ba da wani udiri dan a kyale su ba zai amfane su ba wala hum yusta'tibuna kuma sannan su ba waɗanda ake maidawa duniya ba ne su gyara ba a dawo da su duniya don sun gane kuskuren su zo nan su yi gyara an gama da su ina ne makomarsu Allah tsare mu sai Allah ke cewa mi wala qad darabna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli masal ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا in antum illa mubtilun wala kada Allah ce hakika darabna lin nasi mun sanya ma mutane masalan kowane irin misali fi hada alqur'ana a wannan alqur'ani duk wani misalin da zai iya wayar da kan dan adam ya gane manufa ya gane alkhairi ya nemi alkhairi ya kuma iya gane sharri don ya guje shi to a wannan ƙwar'anin ba a rage bai da kama bu zai bayani in mutum bai gane ba shi ne bai gane ba a wani wuni cewa da ƙarsar rafina fi hadar ƙwar'an lin nasi min kulle masa wala ƙarsar rafina lin nasi fi hadar ƙwar'an a wata ayi kaga wala ƙarsar rafina fi hadar ƙwar'an lin nasi wala ƙarsar rafina lin nasi fi hadar ƙwar'an ya jajjan ya caccanza ayar dan dai ya nuna maka am buga ma mutane misali kala daban-daban ba a bar ma mutane a duhu don shi Allah yana nihinmu da rahama ne in ka ga an maka azaba kai ka ja Allah ce wala in ji ituhun bi bayyana bi ayat tabbata inda kai annabi sallallahu alaihi wasallam zaka zo musu da wata mu'jizar da suka nema la yaqulanna alladhina kafaru lalle haƙiƙa kafirai he kaji sun ce in antum illa mudidu ku muminai ba komi kuke yi ba illa mutum ku mutane ne masu banna ai la yu'minuna biha ba za su yi ba imani da wannan ayar da kazo musu ita wa ya'taqiduna sai su rinka kudurciya anna hasihirun dabo ne ka musu tsahi ne ka musu batilun kurin wata ƙarya ce aka musu ruwaido gashi su suka ce aka ayar to in an ka ayar kuma yace gaskiya ruwaido akan mu Allah ba tana ce ba tana cewa ba sai an hau sama an yi kaza an yi kaza Allah ce wala fatana alaihim babin minas sama'i da zallu fihim ya arshu laqalu inna ma sukirat absaruna bal nahnu qaumun masahuru da yake tana cewa kawai idan mu ne aka karkata mu muke ganin haka ba gaskiya bane sihiri ne aka mana ashe imani in Allah ya ga dama ne yake arzuta ka da shi ganin aya ba ta saka imani kuma wannan ba ya bayyana ba a zamanin manzo Allah ba sun ne mota ya tsage ba ya tsage ba ya tsagen ba wanda suka ga watan ya tsage sun yi imani ba su yi ba imani akwai wani kafiri da ya zo daga baya wanda ya ce shi samsam ma bai yarda da wata taba tsagewa ba ta kaka za a faɗi irin wannan abin kuma wai malamin musulunci ne ya yi ta inkarin irin waɗannan mu'izoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga inda yana wancan zamanin shi ma dai da shi da waɗancan diddi to shi ya sanya imani zaɓi ne na Allah Allah ka ba mu imani sai Allah ke cewa كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون kadalika kamar haka dai yadda ga waɗannan ba su yi ba imani haka dai Allah ya ɗiba yake sanya rufi ala qulubil ladina la alim akan zukatan wanda ba su da ilimi jahilan kafiri haka Allah yake rufe zukatansu sai Allah ke cewa mi فاصبرن وعد الله حقا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون fasibir Allah ya ce manzo Allah ya haƙuri sallallahu alaihi wa sallam inna wa'adallahi haqqun tabbas alƙawalin Allah da ya maka gaskiya ne amma wala yastakhifannaka alladhina la yuqinu kada waɗanda ba su yi ba yaqini da lahira su rinjaye ka a'a tabbatu alama ba asaka Allahu bi ka tabbata akan abin da Allah ya aika ka da shi فإنه الحق شيني غسكيا الذي لا مريت فيه wanda babu wani shakka ko hukuntu a cikin shi shi wannan abin da ka zo da shi shine gaskiya ka hakura akan shi ubangiji ya sanar da manzon Allah ya ci gaba da yin hakuri akan abin akan wanda di ya saba mishi karyata fa inna Allah domin shi Allah mai sabkar maka alƙawalin da ya maka ne min nasarihi na daga nasarar da zai baka a kan mutanenka ya karinjaye su waje alahul aqibata laka ya sanya kuma ƙarshe kyakkyawa ya tabbata kai kake da shi wali manitta ba aka ga wanda suka bi ka su masu suke da kyakkyawan ƙarshe fit duniya a nan duniya wal akhira da lahira da haka Allah ya ce ya kai manzo Allah da kai da wanda suka bi ka suka iman da kai ku tabbata akan abin da Allah ya sabkar na alqur'ani ku rike shi shine gaskiya wallahi duk wani wasa da kuke gani ana yi da duniya tana muku wani rawa-rawa duk abin zai kare ya koma ƙarya wannan addini shine gaskiya wannan tafarkin na annabi shine gaskiya duk waɗannan tafarkayyan wallahi za su waye gari sun tarwatse sun kare kun ga wannan duniya duk tsiya dai karewa za ta yi kuma ba hawa lahiya ba za ta gama kanan da ake ce Allah samu gama lahiya haba lahiya abin banza ce kai dai ai wani abu dai wai mutane wani ya ce ya za a gama lahiya kai dai diyar da ai dai ka mutu ya ita mutu ɗaukar lamma ai ba lahiya ba ya ce kai dai kai fatan imani da ka bar duniya da imani ka samu Allah yana mai kaunar kana mai kaunar shi amma duniyan nan ta zaun ta gama lafiya a'a za a wayi gari kiyama ta zo kafin kiyama ta zo abubuwa za ta yi ta samuwa marasa daɗi saboda ita ba za ta tashi ba sai kan mutanen banza to idan tana alamun tashinta in ya zo mutanen kirkin suke karewa ƙiyayyarsu tana ƙara bayyana ana ƙara ƙinsu ana ƙara ƙyamarsu suna ƙara zama kaɗan ƙarhi ana karɓe ƙarhi daga hannunsu dukiya tana komawa hannun maƙiyansu mulki yana koma hannun maƙiyansu sai ya zamanto in za ka yi imani ma sai dai ka haƙura da talauci da rishin daraja da a rishin kula da kai da kaza da kaza kai ba kowa ba ne in ka haƙura da haka to ranar da Allah aka koma dahira Allah zai dawo maka da wannan abin da ka rasa amma in ka ce kai ba za ka haƙura ba to ba za ka yi wannan addinin ba sai dai kai ma ka lalace to haka haka haka za a je yanzu muna ganin ai muna cikin matsala ko to wallahi shekara 20 30 masu zuwa sai mutane sun raka daman a yanzu ne kamar yadda muke ganin katurbandis yanzu ai tahi yanzu daɗi ko kowa ya a lokacin nan jaje ake a wannan wancan lokacin to su ma in ka cire sosan dis su kuma tahi katurbandis daɗi haka ne to haka inda tahiya za ta tahiya ana tafiya 'yan demokuraɗiyya ɗin nan suna ƙara yin nasara ka san duk da kaga demokuraɗiyya tana ƙara ƙarfi a ƙasa ana ci gaba to billahi alladhi la ilaha illa huwa cikin musiba ne fiye fiye idan demokuraɗiyya ba alheri bace ba abu ne wanda Allah ya tsine mishi albarka ya la'ance shi babu rahama a cikin shi ba albarka a cikin shi katanga ce ko garkuwa ce ta shaidanu da za a ajiye shaidanci a cikin shi domin yanzu yin kuka lura ba a demokuraɗiyya ba ne aka saki faɗin albarkacin baki a faɗin wannan albarkacin bakin ne fa mutum zai zagi Allah ya zagi manzan Allah daga kun ce a yayi abin da ba daidai ba ya taɓa addini sai a ce he makiyan Allah masu irin wannan ra'ayin irin nashi sai ce to ai yancin shi ne yana da damar ya faɗi albarkacin bakin shi ai ra'ayinsa ya faɗa bai ce kowa ya bi ba amma daidai lokacin da ka inda zaka zagi shugaban kasar wannan na wannan kasai shi za a ce ka ci mutuncin shi a nan shi albarkacin baki ba ta aiki amma akan addini da masu addini da ƙur'ani da sunna ka faɗi komi shi yasa kun ga shekaru arba'in hamsin da suka wuce ana akwai wanda ya ce shi Allah ne a Nijar ɗin nan ko a Najeriya akwai wanda ya sai wuto ce muku jama'a ni Allah ne to yanzu ba kasar suna faɗi a cikin waƙe-waƙensu masu waɗannan waƙe-waƙen suna faɗa ko su ce su Allah ne ko kuma su haɗu wani wanda ka san shi su ce Allah ne ko ba inda za a kai su in an kai su ma aka tabbatar da shari'a ta tabbatar da sun yi ridda to ba gwamnan da zai sa hannu ko shugaban zai sa hannu a yanke musu a zartar da hukuncin bayan an tar an wannan to dan demokuraɗiyya ne bai da wannan yanci yanzu abin da ake kokari a tabbatar da auren jinsi wanda ko a zamanin annabi ludo ba aure ba ake da ƙarfi ne ake wa mutane yanzu so ake yi Mer ya sa hannu wane ya auruwa ne wance ka auruwance to inda za ku yaka kun kai wayayyu inda ƙasar ku za ta yi haka sai an ba ta lambar yabo suwa suka yaba ta turawa walakantattu saboda kun wulakanta ya rubuta ku a yi a ba ku lambar yabo amma hakar ku ɗauka waɗannan waƙaƙin da kuke yi waɗannan sufayen suna yi wallahi dama wannan abin akwai shi a rubuci ko kun ji wani a nan ya ce a a su ba haka ba ne ra'ayinsu wallahi ƙarya yake shakka ku ce ki tsoro yake mabiyan shi na damagaransu mai tawayi amma a littattafansu haka yake a rubuce kaga in ka samu hudubar da ibrahim kaulaha yayi da wasu littattafan da ibrahim kaulaha ya rubuta yana magana akan tauhidi sai ce shi tauhidi kala uku ne sai ce akwai tauhidin am akwai tauhidin khas akwai khasatil khas akwai na gama gari akwai kuma na zaɓaɓɓu akwai na zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu wanne ne na zaɓaɓɓu ya ce la'ilaha illahuwa fa'alam annahu la'ilaha illallahu ko? huwallahu lalli la'ilaha illahuwa to wanne ce tauhidi ne na gama garin mutane to na kashi na biyu ya ce akwai tauhidin muridai wanda su sun kama hanya ba su kai ba amma waɗancan na masu la'ilaha illahuwa su ba su ba kama hanya ba ya ce wanda suka kama hanya su ne suke la'ilaha illa'anta ya ce kuma ƙur'ani ya zo da wannan ya ce tauhidin wanda suka isa suka yi wusuli sun isa ga Allah waliyai kenan ko shine la ilaha illa ana yace kuma shi ma akwai a cikin Qur'ani ya Musa innani innani la ilaha illa ana ko sai yace to ya Musa innani la ilaha illa ana ai ba Allah bane yake ma wato Musa ba Allah ya bai gani wai wannan wa asalin shi fasara ce ta wannan jahamawa da mu'tazilawa zindikai dan su kore ma Allah suffan magana sai suka ce wai Allah bai magana da Musa ba wai Allah ya saka ya halicci magana ne ya saka a cikin wannan bishiyai itacen da Musa ke kusa da ita ita wannan itaciyai ita ce take magana Musa yana shi su wannan suna kore ma Allah siffar magana ne iyanan suka daya to su kuma nan sai suka tsora tasu barna akan wannan sai suka ce to tunda Allah yana iya yin magana ta harshen itaciya a ji maganar itaciya ke maganar amma ba itace bace ke magana Allah ne ke magana amma daga cikin itace ke fita to shi dan adam ai yayi itace daraja ko kuma barantana ma wali to daka in ka zama wali sai wata ran kana zaune kawai ka ka ce an ci ka ce la ilaha illa ana limitas ka ce haka wani ka samu da kake wani sai ce menene ta kai wala ilaha illa ana yace ba ni bane wani wai shi wannan mai magana ba shi bane yake faɗin Allah ne ya shiga jikin shi ke wani kaga wannan akida bata da bambanci da akidar kristanci yace kuma na shine gaya kaiwa makura ga tauhidi in baka kai ba wannan dan kana akin farko na la ilaha illa huwa yace kai mushriki ne kenan yanzu a wurin su munan duka mushrikai yace kuma dole mushriki kwa duk sallar shi duk hajjin shi in yayi mutu dan wutan yace domin Allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhil la mahjubun su wato mushrikai mahjubuna ne an rabbihim ana kange su daga ubangijin su to kai an kange ka daga ubangiji har kana cewa la ilaha illa huwa domin asalin huwa shi abin da yake ga'ib ne shi kuma ai Allah ba ga'ib bane amma kai da kana magana da Allah alamirin ga'ib saboda kai mahjubi ne arne ne duwana la ilaha illallah da kake cewa arne ne dan wuta ne in ji su waye a wurin su tunda ai kai har yanzu kana matakin la ilaha illahuwa ko da kake yasa cewa masu kalmar shahada ba su zama kafirai ƙarya ce suke su a wurin su kafirai ne shi yasa a nan da da suke boye boye suke cewa munkirai menene munkiri wallazina la yamlikuna qulubuhum munkiratun kana kyamar yarda da Allah baka yarda ba su Allah ne baka yarda ba Allah yana shiga su shine munkirancinka da haka munkiri kafiri suke ni sai suke ce maka kai munkiri ne to yanzu da aka fara bayani na ilimi sai suka dawo kan kaunar annabi Muhammadu ina fata kun gani to kaga irin waɗannan duka banna ce Allah samu gani sai Allah ke cewa suratu luqman makkiyatun wa thalathun wa thalathun aya bismillahir rahmanir rahim alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim na'am hudan wa rahmatan lil muhsinin suratul lukuman wannan sura ana kiranta suratul lukuman lukuman ɗaya daga cikin bayan Allah da Allah ya ambace su a cikin alkur'ani amma zance mafi inganci ba annabi ba ne shi ya sa ma ba a ce ba alaihi salamu sai aka ce lukuman kawai aka kyale amma dai bawa ne na Allah yardaddan Allah wanda Allah ya yarda da shi har yana sanar da mu irin yadda ya tarbiyyayi ya ɗan shi wajen gina shi a kan tauhidi da kuma ibada da kuma ma'amala wanda ake so mu ma mu gina namu mu gina kanmu da fara akan tauhidin da ibada da kyakkyawan mu'amala sannan mu gina 'ya'yanmu akan haka wanda sura haka take karantar da mu ayoyinta 33 ne kuma makiya ce tana daga cikin surori guda shida da Allah ya bude da alif lam mim wannan ita ce sura ta biyar sauran sura kwaya daya ta gabanta daga nan baka sake samu wata sura mai alif lam mim wato Allah Allah ne kawai ya san me yake nufi da wannan harfa guda uku Allah ce tilka ayatul kitabul hakim waɗancan ayoyi ai hadhihi sura ko kuma ita wannan sura ko waɗannan ayoyi na alƙur'ani da ake karantawa ayoyin littafi Allah ne alƙur'ani alhakim wanda yake cike da hikima zu hikimatin wanda yake ɗauke da hikima mai tarin yawa wanda kuma hukunce-hukuncen shi hukunci ne wanda suka dace wato umarnin shi umarni ne da ya dace halin shi hali ne da ya dace akwai hikima Allah ce hudan sannan shi alkur'ani shiriya ne wa rahamat sannan rahama ne lil muhsinina amma ga mutanen da suke kyautatawa anan Allah ya ambaci Qur'ani shiriya ne kamar yadda ya ambata a wani wurare ya ambata rahama ne kamar yadda ambata a wani wurare amma gawa ga waɗanda suke lil muhsinina ga masu kyautatawa a wani wurin kuma bai ce ba lil muhsinina sai ya yi lil muttaqina hudan lil muttaqina shi Qur'ani shiriya ne ga masu takawa anan kuma yace ga masu ihsani a wani wurin kuma yace hudan lin nasi wa bayyinatin minal huda shi shiriya ne ga mutane to malamai suka ce yaya za a cewa shiriya ne ga mutane ga almuttaqina ga almusinina wajen almusinin da almuttaqina babu wata matsala abu ɗaya dan ba wani mai zama musini in ba taqi ba ba yadda za ka zama taqi kuma ya kana da ihsani shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu innahu yaraka kaga ashe dole ne akwai takawa cikin wani to amma su annasu gama garin mutane in kace qur'ani shiriya ne gare su ai kuma ga wasu nan ba su shiri ba to su malamai suka ce akwai lokacin da in Allah ya ce annasu yana nihin mu'mini kamar yadda kuma a nunin ya ce annasu yana nihin mutanen mu'minan da wanda ba mu'minan ba idan ka ɗauka a nan annasu mu'minai da wanda ba mu'minai ba ƙur'ani shiriya ne gaba ɗaya sai dai kai ka ƙi kama shiriya ka ɓatar da kanka da kanka yanzu wane ne ya ƙi bin shirya kai da ka bi da ka zama shiryayi da ka saurari alƙur'ani da kai ma alƙur'ani ya amfane ka da ya ɗora ka hanyar kirki da ka karanta alƙur'ani ka yi imani da alƙur'ani ka kira a karanta maka alƙur'ani aka karanta maka alƙur'ani aka ma bayani ka gamsu wallahi da ka shirya kuma duk ilimin da kake takama da shi in za ka zauna a tsaya a ma karatun alkur'ani dalla-dalla a ma bayani da yaren da kake yi wallahi sai ka gamsu sai dai in wani rishin arziki daga baya ya ƙarya kace ka ce wai baka iya gane komi ba ko kai baka ji wani abu na karuwa ba babu ɗan adam ɗin a duniya wane mutum kai daga jin magana ka san ba ta ɗan adam bace ta Allah ce kuma dole ne a ganar da kai to kaga in haka ne hudan linnasi haka kuma wasu mutanen ai da batattu ne da ƙur'ani ya goye tsamo su daga ina daga bata sai suka zama mi shiryayyu kafin zuwan ƙur'ani su wane ne su yanzu da menene suka samu arzikin shiriya da ƙur'ani hatta sahabban mandan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwan ƙur'ani ne ya ceci rayuwar suka dawo darajar da suke kafin haka ba su da wannan daraja shi yasa sai na ke cewa mu mutane ne kaskantattu sai Allah ya ka mana daraja ta hanyar wannan addini don haka duk sanda muka nemi kima da daraja a wani abu ba addini ba sai Allah ya kaskanta mu duk sanda muka ce muna neman daraja a demokuraɗiyya a wani tsarin mulki a wani abu na duniya ko ma menene wallahi sai Allah ya kaskanta mu sai kaga talauci ya karu rigima ta karu zaman ɗarɗar ya karu rishin lafiya ya karu kuɗin da za a yi maganin kuma sun rabu samu ya rage bukata ta karu kakace nan shi ya sanya ‘yan kana son daraja sai an dawo kan alkur'ani shi ya sa Allah yake cewa inna haza da zikirun laka wani wannan alkur'ani da zikirun laka daraja ne gare ka kai wani ƙaunika kuma sannan daraja ne ga mutanenka wa haza zikiru mamma'i wa zikiru man shi ne daraja ga wanda ke tare da ni ga wanda suke gabanina sannan Allah yana cewa bal atainahum bi dhikrihim mun zo musu da abin da zai daga darajar su wa hum an dhikri rabbihim murin su abin game da abin da zai girma masu ya darajar tasu sai suka bijirce sai suka zama to kaskantattu shi yasa kaga kaga Abu Jahal ya kaskanta amma sai da Abubakar ya daukaka duk garin nan in ka je akwai Abubakar kowane gari amma babu Abu Jahal ko akwai ko a cikin kafirai ba a yi saboda haka ƙwar'ani yana ɗaga darajar mutane rishin aiki da shi yana kaskanta darajar mutane sai Allah yake cewa malam allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun alladhina sune muslimin din nan yuqimuna salata wanda suke yin sallah da'iman sun yi azhar jiya yau ma za su yi ba za su ce ba ai jiya mun yi wa yi utuna zakata kuma suna ba da zakata dukiyarsu kuma suna tsarkake zuciyarsu daga kafirci zuwa imani wa hum bil akhirati hum yuqinuna kuma su game da ranar lahira suna da tabbasin yin suna da yaqini akan ta sai kuma Allah ya ce mi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun waɗannan ula'ika Allah ce waɗanda suke da irin wannan suffai ala hudan min rabbihim suna kan shiriya daga ubangijinsu ai ala basiratun wayayyu ne masu wayewa ne ba gidadawa ba ne wa bayyanatun suna kan dalili duk abin da suke a kan dalili wa min hajil wadi suna kan tafarkin da babu kura a cikin shi wa ula'ika humul mufilihuna fid dunya wal akhirah kuma sune masu samun rabo a duniya da lahira su za su tsira daga musibobin duniya su tsira daga musibobin lahira Allah ka samu na daga cikin su sai Allah ke cewa mi wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa
na'am ulaika lahum 'adabun muhin na'am ci gaba وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبر ولى مستكبرا كأن لم wal mustakabbiran ka Allah ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشرهم ب- فبشره بعذاب أليم Allah yana magana a wannan aya dan ta karfafa maka abinda aka faɗa a ayoyin farko farkon wannan sura wa minan nasi Allah ce yake cewa daga cikin mutane akwai wanda yake man yashari nafsahu ti- man yashari man yashtari lahawar hadis wanda yake karbar zancen banza ya musanya shi da zancen kirki liyudilla an sabilillah dan ya bace ya batar daga hanyar Allah bi gairi ilimin ba tare da wani ilimi ba wa yattakhidha huzwan kuma ya riki hanyar Allah abin yi abin izgili ulaika lahum azabun muhin waɗannan suna da azaba ta wulakanci wa idza tutila alaihi shi wannan idan aka karanta mishi ayoyin Allah ayatuna bayyinatin ayoyin mu bayyanannu aka karanta su gare shi walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai ka allam yasma'aha kai ka ce bai ma ji waɗannan ayoyin ba wa ka anna fi udhinayhi wa qara tamkar a kunnen shi akwai wani toshe da ta sa in an yi magana baya ji Allah ce to fa bashiru kayi mushi albishir amma ba albishir din alkhairi ba shi na sharri gade ne ake mushi ka ce mushi bi azabin alim yana da tanadin azaba mai raɗaɗin da biya iya ba daure mata kuma ba an raba su ba shi ba ya daure ba ita ba ta bar shi ba kaka za a yi allah tsare mu wannan aya ubangiji yayin da ya ambaci halayen mutanen kirki a ayoyin da allah ya ce hudan wa rahamatan lil musinina alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata ko kaga mutanen kirki ne to sai Allah ya zo yana faɗan halayen mutanen banza saboda su mutanen kirkin can me yasa suka zama mutanen kirki humul ladina yahtaduna bi kitabillahi su ne wanda suka shiyu da littafin Allah alƙur'ani wa yantafi'una bi sama'ihi sauraron alƙur'ani da karatun shi da jin shi da aiki da shi shine ya amfane su ya dora su zuwa ga wannan matsayin kenan me ya dora suka zama mutanen kirki sauraron alƙur'ani karanta shi koyan shi koyar da shi aiki da shi sanin ma'anar shi shi ya sa suka zama waɗannan mutanen kirki kamar yadda Allah ya faɗa wannan shi ne asalin aikin ƙur'ani Allahu naddala ahsan hadisi kitaban mutashabihan masani takasha irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu junud talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah kaga ashe idan ana karanta ma mutane alqur'ani yaya fatun jikinsu da zukatansu suke yi laushi fatocin jikin suke zukatansu su yi laushi su saddaka su miƙa kai zuwa ga Allah yana gyara zuciya yana gyara ƙwaƙwalwa da ɗabi'a ta karkata zuwa ga gaskiya amana imani ƙyamar kafirci da shirka amma duk sanda kai watsi da alƙur'ani baka aiki da shi ba ka sauraren shi to ka sani ba ka da abin da zai rinka lankwaso zuciyarka yana karkato ta zuwa gaskiya da amana to sanda Allah ya magana waɗannan mutane na kirki to sai ya zo yana gaya mana mutanen banza waɗanda suka kauce ma aiki irin na mutanen kirki suka yi kishe irin na mutanen kirki sai ke cewa minan nasi daga cikin mutane man yashtari lahawal hadis akwai wanda shi kuma ya zaɓa ma ran shi ya ɗauki lokacin shi da dukiyar shi ya saka wajen ɗauko aikin banza ko sayo aikin banza shi zai saurara lahawal hadis abdullahi ɗan masa'ud da abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma ajma'i suna cewa daga cikinsu wallahi wannan aya ba komi take magana akan shi ba illa tana magana ne akan algina algina wannan kaɗe-kaɗe music gurimi jita kalangu jauje kotso molo goge dinduwa algaita kakaki kuntigi garaya da kyau turmi na faɗe shi na muje da sauransu to dukkanin waɗannan sun shiga ciki duk sanda waɗannan suka zama su ne abin sauraron ka ba dare ba rana to wallahi ka shiga cikin waɗancan mutanen bandan don zuciyarka madadin ta yi tafshi mi za ta yi tsauri ta yi ƙwari ta yi ƙarfi kal hijara fahiya kal hijara ita zama to kamar dutse madadin talinu juluduhum a kai ta kamar din haka kasat qulubu sai zuciya ta bushe shi ya sanya shedan yana daga cikin abin da yake so a raka yawan kada kada da bushe bushe shi ya sanya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ambaci kaɗe-kaɗe da bushe-bushe madumari shaiɗan garayar shaiɗan ko algaita shaiɗan ko mandan Allah bai ce ba ba algaita shaiɗan ba ce sai dai ce kyale su saboda kowace al'umma tana da ranar idinta mu yau ranar idinmu ne su masu ɗan shakata ashe yanzu yadda yanayinmu ya dawo aka mai da kiɗa da waƙa ya zama rayuwar jama'a yau shi annabin ma in za a yabe shi da ni za a yabe shi da jita da ganguna da biyaru wai waɗannan masu biyanan wai waliyai ne wai don wannan wai ka zo ka yi taɓanna ka tsira ma mutane nufaƙa a zuciya wannan wa asalin wa sanyo duk wani abu da yake da rangashi a duniya bai faru ba he da duniyar musulunci ta lalacewa aka samu banna ta shigo jahilci ya shigo an ba da dama ga arna wanda suka shigo ƙasar musulunci aka ɗauke sojojin haya suna kaɗe-kaɗe nasu na maguzanci su ma sarakuna sun yi suna da makaɗansu da suke musu kaɗe-kaɗe sai wasu malamai da su ma ba malamai ba ne masu ƙwari ya suka ce to yanzu mu ma mu samu lokaci mu ma mu raƙa waƙa tun da yanzu waƙa take tashi amma mu za mu raƙa waƙa ce ta tauhidi waƙa abinda za a raƙa nunawa abu Allah abu manzan Allah wai wannan ɗin ba ho umarni ba ne aka ba su ma a haka ɗin ne fa aka fara su da suka fara waɗancan ba su fara da kiɗa ba daga baya ne wani ya ce to wai me zai hana idan ana la ilaha illallah la ilaha illallah to a raka ɗan sa kalambu mana ai a raka in yana ƙara abin zai raka jayo hankalin yara yanzu wannan a wannan ɗan zamanin ne yanzu to dan Allah wannan aya akwai ayoyi da dama da hadisai da dama da muke so mu yi bayani kuma gashi lokacin ba zai ba mu dama ba gundarin bakin aya ne muka fasara ina so mu ajiye aya idan Allah ya kai rayuwar mu sati mai zuwa za mu tashi daga kanta wa minan nasi mashtari da hawar hadisi mu ji abin da malamai suka faɗa da ababen da hadisan manzo Allah suka yi magana akan kaɗa-kaɗa da raye-raye ba za a fake ba da cewa annaba ake ma waka kuma a zo ana wannan domin amma an yi waƙe-waƙe zamanin annabi na yabo na gaskiya amma ba a taɓa jin su da kalanguna ba bai yiwuwa a ce a fadar manzon Allah kalanguna suna tashi wannan ba aikin musulunci ba ne kayan da Allah wani aiki ne na banna ba kuma zai jayo ma duniya alheri ba yan bidi'a ne suke yin shi ku kiyaye su don kar ku hada musiba don kar ku ɗauka yan bidi'a za su iya kawo wani abin da ba musiba ba Allah shi kare mu Allah ka samu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi